الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa yau muna biyu ga watan bakwai hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da wato 21 ga watan 12 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2025 kamar yadda wato suka yi ittifaki ba tare da wani dalili ba ko ba haka ba arama to muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata tafsirin da muke yi na mako mako duran lahari daga magariba zuwa isha a masjidun rahma da yake unguwar bani zumbude ko ko city case a nan yamai bani zumbude ko yawwa eh bani zumbu shine ya sabka lahiya ko yawwa da yake a nan yamai a babban birnin jamhuriyar Nijar muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun fara bayani a aya ta 50 kenan daga 49 zuwa 50 muka tashi sai lokaci mun halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wataala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ce qul ara'aytum in atakum azabuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل ؟ ماذا يستعجل منه المجرمون نعم kama yadda muka sani tafsirinmu yana tafiya akan wani tsari wanda muna maimaita shi a kowane darasi galibi in ba mu manta ba za a fara tafsiri da faɗin ilmul munasabat sannan a kawo asbabun nuzul in akwai su ko in an kai gare su ko ba haka ba sannan daga nan sai a yi sharhul mufradat daga nan kuma sai a kawo matsalolin da suke karkashin aya ko na shari'a ko na luha haka ne ko ba haka ba to a satin da ya gabata mun yi bayani ilmul munasabat muka ce ibnu ashur ya ce da an ka ce qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw nahara yace hadha jawabun thanin an qawlihim ma'ana amsa ce ta biyu akan tambayar da suka yi ta mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin har muka yi bayani a wancan sati yana daga cikin uslubin tafsirin alqur'ani da alqur'ani shine idan aka yi tambaya to a nemo amsar ta a cikin alqur'ani haka ya gabata ko to madalla sannan kuma sharhul mufradat mun bi mufradat na jalalaini ɗai bayan ɗaya ko ba haka ba yanzu abin da ya muna saura sai mu zo mu ga matsalolin da za mu iya cin karo da su abin da ya gabata abin da zai zo gaba kenan to kulka ce da su a ra'aitum ko bani labari wato wannan uslubi yana daga cikin abin da zaka ga wani idan bai san cewa uslubi na larabci in ya ji malamai na tafsirin alkur'ani sai sa tsammanin an yi kuskure domin a ra'aitum asalin shi sai ka ce kuna gani ko ba haka nan bane amma uslubi ne na larabawa wani lokaci in sun ka ce a ra'aitum ba suna nufin gani ba bayani zai zo suna nufin ba da labari akhbiruni ko ba ni labari ina fata ana fahimta ta to idan muka duba a cikin littafin addurrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-saminul halabi da yazo karkashin wannan aya qul ara'aytum yace taqaddama al-kalam an yi bayani akan ara'aita kenan a can cikin suratul an'am in ka diba can yayi bayani akan wannan wato a aya ta 46 can yayi bayani mai tsawo kenan ba sai an yawan maimaita shi ba shi yasa yace fa alayka bi itibarihi thammata ka koma can ka dube shi ko samma yace to da an ka ce ara'aytum shi fi'ili na ara'aytum yana buƙatan maf'uli guda biyu maf'uli nawa biyu yace to haka malaman nahwu sun ka ce yace wa maf'ulu hal awwal fi hadhihi al ayati al karima mahdhufun amma maf'uli na farko an shafe shi domin a larabci ana iya shahe maf'ulun bihi ba ma maf'ulun bihi ba akwai abubuwan da ake shafewa wanda na taba gaya muku cewa ɗai daga cikin malamai na ƙasar libya da ake kira ibrahim rufaida mastaskin shi da ya yi a jami'atul azhar shine alhafu fi asalibin lokacin arabiyya muna gane ko to kenan an shafe na farko to wanne ne shi kaga an ce an shafe ina shiki shine al'azabu asalin maganar qul ara'aytumul azaba an gane ko kenan kuna ganin azaba idan ta zo muku kul ara'aytum wato in atakumul azab an gane ko sai ce kul ara'aytum in atakum azabuhu tunda azab in ata kul ara'aytumul azaba in atakumul azab muna gane da kyau to sai an kaga cikin biyu wani lokaci larabawa sai su shafe na farkon in biyu ne ana iya cewa kul ara'aytumul azaba in atakum kuma ana iya cewa qul ara'aytum in atakumul azab muna ganewa kenan ku bani labari amma larabawa in sun kai amfani da wannan in sun ce ara'aytum ba suna nufin ba wato gani fassar shi ne akhbiruni ku bani labari domin yare yana da wani abu in tabir zan maimaita muku wannan da kyau shine cewa duk yare yana da khasa'is ka rike da kyau abubuwan da yake banta da su akwai lokacin da kalima ga zahirinta kana gani amma ba haka ake nufi ba muna ganewa da kyau yare shi na da irin wannan kowane yare yanzu kaga da hausa zaka ce na kashe jika ɗaya ko ba kaɗan bane jika ɗaya amma da larabci baka cewa qataltu milfram ba larabe da ya ji haka san ba larabci an kai ba ko ba kaɗan bane irin faransan ga na mutanen mu in sun tayi abuja je ciye dieu san franc na kashe dala arba'in bature bai cewa sai baturen faransa da ce depense an gane ko ko spent da english muna ganewa to kaga yanzu da english idan ka zo sai a ce yanzu misali in an kai bako a yaren english in ana son a ce ci abinci kai yadda kake so sai a ce make yourself at home ka sanya kanka a gida to kaga da hausa inda za mu fassara shi ka sanya kanka gida kaga bai da ma'ana amma wanda ya sanya rai english make yourself at home fai kom shevu ka yi kamar kana cikin gidanka to wallahi hatara to amin amin to mun gane ko to shine mai addurrul masud yace kenan mas'ala ce min babit tanazu tunda azab ara'aytumul azaba in atakumul azab sai an ka kama na farko an ka kama na biyu a kama na farko bayan an gada ma kuma ana ai kama na farko yace wa ma'nal kalam abinda magana take nufi qul ya lahum ya muhammad ka ce da su ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbiruni an azabillah ko bani labari kaga ya fassara shi da akhbiruni kakka ji malami ya fassara akhbiruni kace kai a mu ara'aita mu abinda mun ka sani shin ka gani wa ya ga maka haka akhbiruni ku bani labari an azabillahi daga azaba Allah in atakum in azaba Allah ta zo muku ayyu shay'in tasta'jiluna minhu menene kuke gaugawa daga gare shi wa laysa shay'un min al'azabi yusta'jalu bih yace babu wata azaba wadda ake neman gaugawar ta zo limararatihi saboda dacin azaba an gane ko daga murruna kenan wa shiddati isabatihi sannan saboda tsananin yadda azaba take samun mutane ta hallaka su fa huwa muqtadin li nufuri tabai minhu yace ita azaba abu ce a ɗabi'ance wato dan adam yana gudunta to kaga kai kokarin ka ce a kawo maka azaba kenan ka zo da abin da ya saba mu ya saba ma ɗabi'a ban sani ko mun fahimta ba yawwa to ya kamata mu fahimci wannan to amma sun tattauna akan wannan jumla kwarai da gaske wato ta fuskar abin da ya shafi ilmin nahau shi yasa da suka zo tun da akwai abubuwa guda biyu nan in an kawo sharaɗi ƙul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw naharan ma za yasta'jilu minhu almujrimun to ina mun ce maf'ulu biyu take bukata sannan abu na biyu akwai tambaya kuma akwai sharadi shi ko sharadi yana bukatar mi yana bukatar jawabu shart in ta'tini ukrimka in ka zo min zan mi zan girmama ka ko ba haka nan bane to amma malamai sai suka yi abin ga imamu zamakhshari a cikin alkashaf ya tattauna kwarai kan i'rabin wannan aya da kuma abin da ta kumsa na lugha yake cewa fa in qulta bima yata'allaqu al-istifham in kace to shi tambaya da an kai da mi take da alaka wa aina jawabu sharti to sannan kuma ina jawabu sharti tunda ana buƙatar jawabu shart tunda an ce in atakum azabuhu to ina jawabu shart kaga dole san sai an kaddara su to ko sai an kawo su bari mu ce kaddara wani hici mun yi kuskure yace to wato kenan sai zamakhshari yace qultu zan ce ta'allaqa bi ara'aytum kenan sai zaman to shi tambaya tana da alaka da mi da ara'aytum li'anna al-ma'na li'anna al-ma'na akhbiruni madha yasta'jilu minhu al-mujrimun ku bani labari menene masu laifi suke gaugawa a kawo kenan sai zaman to tambaya tana da alaka da mi da ara'aytum tunda ma'ana ara'aytum akhbiruni ya ce wa jawabu sharti mahzufun jawabin sharaɗi an shafe shi wa huwa tandamuna alal isti'jal kenan in atakum azabuhu bayatan aw naharan tandamuna alal isti'jal za ku yi nadama gaugawa da kuka ce a kawo yace aw ta'rifu al-khata'a fihi ko ko za ku gane kun yi kuskure ka san bahaushe ce in ana maka hannunka mai sanda to kai hattara wanda duk bai ji bari ba zai ji mi zai ji oho ko ko ko oho in ji wadannan su to amma dai mai abu hayyanu tauhidi mai albaharul muhit shine in kaji mai durrul masun ya ce kala shaihu yana nufin shaihin shi domin shi ya karantar da shi muna ganewa ya ce to shi bai yadda da wannan ba kamar bai yadda ba a ce jawabu sharti tan da muna ko ko ta'rifun al-khata bai dace ba ya ce ya kamata a kaddara jawabi game da abin da ya gabata ya zama taqaddamahu lafzan wa ma'na ya ce ya kamata ya zamanto in sharaɗi ya gabata to idan jawabin shi zo sai ya zamanto ya dace da shi ko ta fuskar lafazi ko ta ma'ana ko ko gaba ɗaya ya ce to abin da ya kamata misali laraba suna cewa anta zalimun in fa'alta at taqdiru in fa'alta fa anta zalim wa inna insha Allahu la muhtadun at taqdiru insha Allahu nahtadi kenan ya ce shi abin da ya kamata a kaddara in ji mai baharul muhit in atakum azabuhu fa akhbiruni ma za yasta'jilu minhu al mujrimun shi ya ce a kaddara fa akhbiruni ka ji magana ta farko sannan kuma imamu zamakhshari ya kawo magana ta biyu ya ce a'a yana yi wa jawabu sharti an yakuna ma za yasta'jilu minhu almujrimun kenan in atakum azabuhu bayatan aw naharan sai zaman to jawabu sharti ma za yasta'jilu minhu almujrimun wato tambaya sai ta zaman to ita ce jawabu sharti amma shi ma wato mai bahar muhita ce a'a ya kamata a samu fa'un ya kamata a ce in atakum azabuhu bayatan aw naharan fa ma za yasta'jilu minhu almujrimun sannan kuma zamakhshari yace kai shi ya tafi cewa yana yiwa abinda ajjawabu sharti in atakum azabuhu bayatan aw naharan an gane ko a thumma idza ma waqa'a amantum bih an gane ko kenan sai zamanto ma za yasta'jilu minhu almujrimun i'tirazi ne a thumma idza ma waqa'a amantum bih nan ma dai dole tunda tambaya ta tsana bukata a ce fa a thumma ko ko afa thumma idza abin nan waqa'a amantum bih sai zamanto i'tirazi wallahu ta'ala a'lam to sannan qul ara'aytum waɗansu malamai sun kace ba waccan bace ta akhbiruni ko ba mu labari wani malami da ake ce ma imamul hufi yace ar-ru'ya min al-qalbi ya ce a'a nan ru'ya ce kalbiya in tabe a larabci akwai ru'ya kalbiya akwai ru'ya nazariya ra'a da ido rike da kyau yana ta'addi zuwa ga abu ɗaya ka ce ra'aitul ustaza a gane ko ita ko ru'ya kalbiya tana yin ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi guda biyu an gane ko kana iya cewa ra'aituhu aliman a zuciyata ina ganin wancan mutumin ga alamu malami ne to ya kace ma kalbiya malam abdullahi mun gane ko yace to shi imamul hufi bai tafi cewa ba a ra'aitum bi ma'ana akhbiruni shi ya tafi cewa a ra'aitum ru'ya ce kalbiya shin kuna gani kenan sai zaman to wa taqdirul kalam a ra'aitum madha yasta'jilu a ra'aitum ma yasta'jilu min al'adhabi al-mujrimun in atakum adhabuhu an gane ko kenan sai ya zamanto ita nan a ra'aitun ba tana ba da akhbiru ba ne ku bani labari shin kuna ganin ma za ya sta'ajilu min hulmujirimu kenan a ra'aitun kuna gani sai zamanto in atakum azabuhu bayatan aw naharan sai zamanto yanzu a zuciyarku kuna ganin in azabar Allah ta zo muku dare ko rana ma za yasta'jilu minhu almujrimun menene mujrimai suke mi suke kokarin su gani sai zamanto kenan tana da maf'uli guda biyu kuma ru'ya ce wato qalbiyya wallahu ta'ala a'lam قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أتكل للتافي وللتافي منا فترس أما بمتبكى وشبا تو يو za a yi ta ta ƙari da izinin Allah. A kwarai ma ana ramma in kana hudin littafi ma baka zuwa da shi wani sai ce babu shi. Shi yasa muka hudin littafin mu faɗi mai littafin mu faɗi kuma safhat a cikin littafin alwujuhu wan nadha'ir muna hadi shi ko ba mu hadi na imamu dama gani ko ba haka muka ce ba eh kakkace shaci faɗi da muka yi to cikin alwujuhu wan nadha'ir na imamu dama gani ya kawo cewa kalima ta ata tana ɗaukar ma'anoni daban-daban a cikin alkur'ani gashi alwujuhu wan nadha'ir wanda قسم مصر جمهورية مصر العربية وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أنقالكو لجنة إحلاء إحياء التراث قاشي الوجوه والنظائر مجلد بينا كساميش إن كان تفسيري دك كلمة سيه ما تنا أو كذا تشين قرآن تو سيكا غاني كك تيكا هيانيا تو بري مدوبا مغني menene ya kawo don kalima biyu kamata mu ɗauka yanzu kuma wannan littafin ma ina nan ga aiki kan shi za a sashi cikin manya-manyan masadirkin da ake tafsiri don yana kawo fa'idodi masu yawa amma bari mu ji abin da ya ce don saboda an ka ce duk da yake ba waka bace malam bahaushe ce waka bakin mai ita ta hidadi to nan bayani na qur'ani ga bakin mai shi ya hidadi to a cikin alwujuhu wan nadha'ir na imamu dama gani an gane ko wato a safha ta 20 wagga tab'a da take hannuna da ni bayani yace kalima ta al-itiyanu rike da kyau atakum ba ita ce al-itiyanu ba ata ya'ti ko yace to cikin qur'ani ala sittata ashara wajhan ma'ana goma sha shidda gare ta yace fa minhu tsaya kaji yace bari kaji yace akwai ma'anat bari kaji su ma in kawo maka su sannan in ta zuwa bayani wani lokaci an ka ce ata ana nuhin addunu abu yayo kusa ɗai kenan na biyu al'isabatu abu ya same ka na uku alƙal'u da ainun a cire abu na hudu al'azabu na biyar asauku a kora abu na shidda aljima'u yin kwanciya da mace na bakwai al'amalu ko shi ne na bakwai ko na takwas alhalku a halicci abu na tara al'iƙararu wa ƙa'a ka tabbatar da abu kuma ka yi biyayya na nawa kenan za mu ta na goma ko na goma almaji'u abu ya zo na sha ɗai abduhuru abu ya bayyana ko ya yi rinjaye na sha biyu adduhuru a shiga na sha nawa uku almudiyu a shuɗe in ji malamman zauri na sha hudu al'irsalu a sake abu sake wawai na sha biyar almufaja'atu abu ya zo kwatsam na sha shidda annuzulu abu ya sabka ka je kalima ta al-itiyanu al-qur'ani ma'ana goma sha shida gare ta to bari mu ji su yace fawajhul fawajhum minha al-itiyanu ad-dunu kenan tana zakwa da ma'anar abu ya kusanto ata amrullahi fala tasta'jilu al'amarin Allah ya zo na kiyama kiyama ta zo a amana ta yi kusa ka ji wannan da kyau yawwa na biyu ana nufin al-isabatu shine abu ya samu mutum ko abu ya zo in atakum azabullahi ai in asabakum azabullah in azaba Allah ta shafe ku na uku alqal'u shine mi a girgirgizar da abu a ragargaza shi a cire shi qad makara alladhina min qablihim fa atallahu bunyanahum min alqawaid kaga Allah ya girgiza wannan foundation da gidajen su ya ragarga da su na hudu tana nufin al'azabu fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu kaga Allah ya azabtar da su ta inda ba su tsammani ba can kissa banu quraiza abin nan yahudawa da ke madina وقذف في قلوبهم الرعب نبير السوق أكور أبو أكاوش ما لما دوري سنك تي أققباش وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة يأتيها رزقها من, من كل مكان كما كان بني an gane ko kenan kaga ya atiha kenan Allah ne ya koro mata da wannan arzikin sannan na shidda aljima'u a ta'atuna wato kana aljima'u ko kuma alliwat zo ma namiji ko mace a ta'atuna dhukrana minal alamina kaga kuna zoma maza kenan asirin wa ake zoma mata kenan yawwa nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum annashi'tum nan kuma wajen mata al'amalu tana nufin aiki wa ta'tuna fi nadikumul munkar ay wa ta'maluna fi nadikum fi diyarikumul munkar wancan kuma na takwas al-iqrar wa ta'a in kullu man fis samawati wal ardi illa آتي الرحمن عبدا أي مقرا للرحمن أنه عبد له نترى الخلق هلتا إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد الله يزور وتهلتا ما أناك نيني وتهلتا نقوم المجيء بأينه أبو يزور كنشي فأتت به قومها تحمله أي جاءت به إلى قومها نقوم شادي الظهور شيني أبو يبينا كوبا هكذا بني ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أن يظهر أنه اسمه أحمد نشابي الدخول أشقا وأتوا البيوت من أبوابها أي أدخل البيوت من أبوابها نشاؤك المضي شيني أشودي ko ka bi ta kan abu walaqad ataw ala alqaryati allati umtirat matar sawi ko ba haka nan bane na sha hudu al irsal asakimi asake abu bal ja'ahum bil haqq ko bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadibun Allah ce mun zo musu da gaskiya ma'ana mun turo manzon da zai gaya musu abin da mun kace na sha biyar shine al mufaja'atu abu yazo wato kwatsam an gane ko Allah ce ataha amruna lailan aw naharan kaga abun yazo mata kwatsam kina al mufaja'a sai abu na sha shidda an nuzulu abu ya sauka wa ya'tihi al mautu min kulli makanin wa ma huwa mayyit ay wa yanzilu alayhi al mautu min kulli makan kajiya ba shaci faɗi ba hadda kalima ta umma sai da ya kawo mota ma'anoni ɗai-ɗai-ɗai sun kai ma'ana kusan guda tara kalima ta umma ya ce tana ɗaukan ma'ana khassa da amma amma babu lokaci mu tsaya bakin nan ni dai na faɗa ma littafin ka biɗe shi alwujuhu wannan za'ir lil imamu dama gani kakka ce wai wai haɗi na aka yi wai wasu littafai da aka haɗi babu su a duniya babu su a duniya gidan wa in ba ka da abu sai ka ce sai ka ce kowa bai da shi ha to Allahumma amin wallahi ku nemi wannan littafin fa'idodin da ke cikin shi suna da yawa kowace kalma ka je cikin Qur'ani inda kaka fassara kaza tana dukar kaza alwujuhu wan nadha'ir safha ta kaza mujalladi na kaza ko da kaka karewa ka samu kalimomi masu dokan ma'ana hiye da daya cikin Qur'ani sun kalima kusan dubu kaga ka huta in kana tafsiri sai ka ce nan kaza take nuhi nan kaza take nuhi ko mutum makin Allah na bai son ka sai da shi hankuri yawwa yawwa qul ara'aytum kace ku bani labari in atakum azabuhu idan azaba Allah ta zo muku bayatan shine bayatan da daddare ibnu ashur yace nan an ce bayatan ismul masdar ne ma'ana asalin shi tabyitan ne daga bayyata yubayyitu tabyitan shine ma'ana ya zo maka da daddare amma sai qur'ani yace bayatan sai da manto ismul masdar idan azaba Allah ta zo muku bayatan da daddare au naharan koko da mi a cikin yini ko a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi da yazo karkashin wannan aya sai ya ce to abin tambaya da an ce qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw naharan yace to abin tambaya da an ce bayatan aw naharan yace akwai tambaya anan yace fa in qila kaifa qala Allah ta'ala bayatan aw naharan wa lam yaqul laylan aw naharan me yasa Allah bai ce laylan aw naharan ba tunda kalima ta laylu ita kowa sani yace wa huwa azharu fil mutabaqa ita tafi dacewa wajen mi wajen mutabaqa daidai ta su isti'malan ma an nahari fil qur'an al aziz wa ghairihi yace qulna li anna al ma'hud al ma'luf fi kalam al arab abinda laraba in an ce al ma'luf al-ma'ahud abinda an ka saba da shi al-ma'aluf abinda an ka saba an gane ko duk abu guda ne ma'aluf da alhamza ne shi ko ma'aluf da ainun yana nufin abinda cawa wadda dabbobi wadda suke ci yace fi kalamil arabi inda dhikri al-batsh wal ihlak abinda laraba sun ka saba amfani da shi wajen damka wal ihlaki da halakarwa wal wa'idi da kecewa wat tahdidi da yin narko da hababba ذكر لفظ البيات سكاو لفظين بيات سواء قرن به النهار أو لا فلذلك لم يقل ليلا ما أنا غالب لا رباوا إذا أنا سوى أتي أبو يازو ددرنا أزابا كو ممونا أبو تو با أتكد أنفاني دا كلمة ليلا با سيدي أي أنفاني دا مي كلمة بياتا وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائمون قائلون ka gani sai zaman to mi bayatan kin nan tana nufin abin ya zo da daddare kenan ba mai kyau bane muna fahimta to kaji tambaya ta farko yace abu na biyu da an ka ce ma za yasta'jilu minhu almujrimun yace ma za yasta'jilu minhu almujrimun wa awwalul aya lil muwajaha yace wani zai iya cewa ai da an ka ce in atakum azabuhu in azaba Allah ta zo muku to kenan ku azaba in ta zo ka fitun da sun ce a kawo ta ai kamar sun yi fito na fito ne da Allah to amma kuma ai bai dace ai tambaya ba a ce ma za yasta'jilu minhu almujrimun yace to arada bi dhikril mujrimina ad-dalala ala mujibi tarkil isti'jar yace me yasa Allah ya ce ma za yasta'jilu minhu almujrimun ai bai ce ba ma za sta'jaltum ma za tasta'jiluna minhu ai haka kamata a ce ya kamata a ce ma za tasta'jiluna minhu sai an ka ce ma za yasta'jilu minhu almujrimun yace to arada bi dhikril mujrimina addalalata ala mujibi tarkil isti'jal abin da yasa Allah kawo ta mujrimina dan ya nuna musu cewa an samu abinda ya wajabta su daina gaugawar a kawo azaba wa huwa al-ijramu shine mi ta'addanci da zalunci li'anna min haqqil mujrimi yana daga cikin haƙƙin mai laifi an ya khafa ta'aziba yaji tsoron azaba ko ala ijramihi akan abin da ya aikata na laifi wa yafza'a min wa yafza'a min maji'ihi kuma yaji tsoron zuwan azaba ko sakamako wa in abta'a ko da ko wato laifin da yayi lokaci yayi jinkiri shi saka ga azzalumai maciya amana sun hi kowa tsoron a ci amana su sun hi kowa dokan mataki da kaga mutum na neman a kare shi a sa mai masu tsaro ya san bai aikata alheri ba azzalum ah wallahi ku diba ku gani wallahi kun ga kasashen turawa suna zaluntanmu suna kawo muna hari suna kashe muna mutane ko ba ku ga wannan ba amma wallahi sun yi mu tsoro saboda mi ku duba yadda ake kashe muna mutane kamar kiyashi amma su da an kashe musu mutum guda duk duniya sai ta jiya balle an kashe musu mutum goma kamar duniya ce ta tashi amma munan ƙauyuka ake zuwa ana hallaka mutane saboda mai laifi ya san da cewa komi ta daɗe sai sakamako ya same shi shi yasa da kaga mutum ya cika tsoro ya san wala bai da gaskiya bai da gaskiya to shine kenan ku da adda laifi ya kamata a ce bai dace ku yi ku nemi gaugawa a kawo azaba ba yace fadlan an an yasta'jilahu kenan wanda adda laifi an gane ko ya san da cewa azaba sakamako zai same shi to ai bai dace ba an gane ko shi da ya kamata ya ji tsoron kamu balantana a ce shi na cewa a kawo da gaugawa a kawo da gaugawa ka gani wannan ya nuna sakarci kenan tunda in har ka san kayi laifi ba haushi malam bahaushe ya ce bari jin tsoron kira ji tsoron mi laifi in baka da laifi don an kira ka a kotu wani abu ne sai ka zo kai bayani ko ba haka nan bane zuwa kotu ba shike nuna kana da laifi ba kai ko kaso ka shiga ba shike nuna kana da laifi ba annabi yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa taslim ya shiga gidan kaso lahimi yayi kawai dan kaga mutum gidan kaso ba shike nuna ya laifi ba tana yiwa an yi mai sharri ne balantana wannan zamani da muke ciki an ce ya ce kaza ko an ce yayi kaza ko kuma a ɗaure ka saboda kana kare gaskiya an san baka da laifin yau me matsala duniya ana yi makowa sharri lahira na in kaga mutum ya shiga wata tolehi yayi ma za yasta'jilu minhu almujrimun menene masu laifi suke mi suke gaugawa a kawo cikin littafin الضر المصون في علوم الكتاب المكنون yace waɗansu malamai sun ce ma za kalima biyu ce ma sai ta zamanto mi sai ta zamanto harful istifhami ma'ana tambaya ake yi za sai ya zamanto mi sai ya zamanto ismul ishara sai ya zamanto kenan kalima biyu ce kenan ma shi an matsayin mubtada za sai ya zamanto matsayin mi matsayin khabar akan yadda waɗansu malamai sun ka tafi akan shi ina fata an fahimce ni tunda sai zamanto za khabaruhu wa huwa mawsulun ya'ni bi ma'anar ladhi kenan man ladhi afwan ba ba ba za bane kenan ma ismul mawsul menene alladhi yasta'jilu minhu almujrimun wadansu malaman lugha sun kace ba haka nan bane ma za kawai kalima guda ce kenan sai ka rike ta ma za kalima guda ce yanzu an hada ta shine mubtada yasta'jilu minhu almujrimun shine matsayin khabar amma in kace ma ismul ishara ismul istifham za alladhi sai zaman to yasta'jilu minhu almujrimuna jumla ta koma silatul mawsul amma in ka ce ma za kalima guda ce yasta'jilu to jumla ta koma khabar to ma'ana dai ma za yasta'jilu minhu almujrimuna menene masu laifi suke gaugawa a kawo minhu sai kai hattara domiri yana iya ɗaukan ma'anoni masu yawa minhu ko ya koma zuwa ga al'azab da an ka ce ma za ya sta'ajilu minhu ay min al'azab don ya ce qul ara'aytum in atakum azabuhu ko kuma ka dauki cewa a'a minhu ad-damiri yana koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ay ma za yasta'jilu wato min Allah ma za yasta'jilu min Allah mi suke gaugawa to kenan azaba dai bai dace su yi neman gaugawa a kawo ta ba sannan kuma mi in sun yi gaugawa daga Allah suna ganin Allah bai kawo azaba ba ai ba don Allah subhanahu wataala ya kasa bane to kenan minhu kai hattara in wani yace ma za yasta'jilu min al'azabi ake nuhi ma'ana ta yi ma za yasta'jilu min Allah yayi saboda wanda yace al'azab saboda an ce in atakum azabuhu wanda yace Allahu ake nuhi to ai hudin nan domiri ne yake hukuma zuwa ga wa zuwa ga Allah babu wanda ya kuskure da haka in baka sani ba kaka ce an yi kuskure ce ai maka bayani ka gani wannan shine hidima alheri gare ka ma za yasta'jilu minhu almujrimuna menene masu laifi suke kokarin gaugawa a kawo to kaga wannan wauta ce sai kawo almujrimun wato ya kawo shi da suna mun ce al'illa saboda a nuna cewa su masu laifi ne mai laifi kuma bai dace ba yayi gaugawa cewa a kawo azaba don Allah subhanahu wataala ba kasa kawo azaba zai yi ba mi gaba mi Allah ce gaba alaramma asumma
أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون
نعم ابن عاشور يتي وأطفت جملة أثم إذا ما وقع بحرف المهلة an gane ko liddalalati ala tarahi ar-rutbi ma'ana da an ka ce a summa wata tambaya ce an ka ƙara domin an ce ma za ya sta'ajilu minhu al-mujrimuna ai tambaya ce ko kuma ana iya atafin tambaya akan mi akan tambaya to shi da an ka ce a an ka sake yin tambaya summa sannan ya ce to wannan summa tana nuna muhla tana nuna wato akwai jinkiri liddalalati ala tarahi rutbi dan ta nuna akwai tarahi ar-rutbi ma'ana akwai lokaci na jinkiri wanda yana nuna cewa kenan azabar koda bata zo yanzu ba koda ta yi tsawo lokaci ya kai in ta zo an gane ko za ku yi imani ma'ana sun ce a kawo azaba ba a kawo ba ko ba haka nan bane suna ta ganin ba za a kawo ba to Allah bai ce afa an gane ko domin fa'un tana nuna mi abu zai zo da gauga sai an ka ce a summa shin yanzu ko da an tsawaita rayukan ku rayuku ta yi tsawo in azaba ta zo amantun bihi muna gane wannan kaji Allah ya ce a fara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu ma aghna anhum ma kanu yumatta'un wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun can kuma cikin hijira cewa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun to kaji asalin abinda ya kawo inji ibnu ashur tambaya ce an ka ƙara yi a thumma idza ma waqa'a amantum bih an gane ko a thumma idza ma waqa'a amantum bih anan malamai suke bayani in ka diba cikin tafsir na al-imam al-qurtubi da sauran tafsirai suna kawo wata mas'ala da an ka ce a thumma idza ma waqa'a shin akwai abin da an ka shafe ko ko babu abin da an ka shafe dan dan na bayanin malamai yake sai malamai suke cewa da an ka ce a summa idza ma waqa'a imamul qurtubi yace fil kalami hafun a cikin magana akwai abin da an ka shafe yace wat taqdiru atu'minuna shin ata'manuna an yanzila bikumul azab shin kun amince a ta'amanuna kenan shin kun amince an yanzu labi kuma azab azaba ta sauka gare ku sun mayu ƙalu lakum sannan a ce da ku idza halla lokacin da azaba ta sabko al'ana amantum be yanzu kun yi imani da shi kaga kenan an shafe duk wannan in ka zo sai ka yi mi sai ka kaddara shi yace qila huwa min qawlil mala'ika istihza'an bihim amantum bihi waɗansu sun ce shine magana ce ta mala'iku lokacin da azaba ta zo za su yi musu izgidi wa qila min qaulillahi ta'ala kuma ana iya cewa magana Allah ce ma'ana lokacin da azaba ta zo za a cewa yanzu za ku yi imani ko ba haka nan bane tunda duk lokacin da azaba ta zo sai su ce za su yi imani to wane ne zai ce musu yanzu za ku yi imani shin Allah ne da kanshi zai faɗa ko mala'iku duk guda ne in Allah ya gaya musu Allah yana da yana magana da su su ji magana da Allah ya faɗa ko kuma a'a Allah ya ce ma mala'iku su gaya musu wannan yanzu ne za ku yi imani kaga babu damar yin imani a thumma idza ma waqa'a amantum be shin yanzu idan ya abku za ku yi imani da shi mai addurrul masun fi ulumil kitabil maknun yace da anka ce a thumma idza ma waqa'a amantum be yace to za a tahi cewa waɗansu malamai sun ce za a kaddara wani abu wasu sun ce ba za a kaddara ba kawai sun ce atafina ina fata an fahimce ni kenan zamakhshari shine yace za a kaddara wani abu kafin mi kafin a zo wannan yace to kenan za a kaddara wani abu kamar yadda muka ka abinda ibn jarir imam al-qurtubi ya kawo yace amma wa thamma wa thumma harfu yace wa qad qala tabari wane ne tabari shaykhul mufassirina karkashin wannan aya ce imam tabari ya ce ma la yuwafaqu alaihi yace abinda bai dace ba a bi shi akan shi komi ilimin malami idan ya faɗi magana ta saba madalilai sai a aje ta domin ba malami ake bauta ma ba yace mi yasa ya ce abin da ya sa ya ce faƙala wa a thumma hadihi bi dhammi sa'i da an ka ce a thumma ya ce bi dhammi sa'i laysat allati bi ma'anar atfu imam qabari ya ce wagga thumma ba ta atafi ta ba ya ce wa inda ma hiya bi ma'ana hunalika ya ce ana nufin can alhali ko thamma ita ce take nufin mi can muta'in thamma amin to kaga sai ce a'a thumma ita take nufin can ya ce fa in kana ƙasa da tafsirar ma'ana in dai ibn jarir tabari yana nufin fassara ma'ana yayi ya ce wa huwa ba'idun kamar abin magana tana da nisa faqad abhama fi qawlihi ma'anar shi tazo ma'anar ma'anar magana shi ba ta hitowa tunda babu wani malamin lugha wanda lalle ko da an ce a thumma a can kaga ma'anar tana da nisa yace fi qawlihi li'an hadha al-ma'na la yu'rafu fi fi thumma bi dhammi tha'i illa annahu qad qara'a talha an gane ko a samma bi fathi ta'i wa hina idhin yasihu tafsiruha bil ma'ana hunalika ma'ana sai in an ce a samma tunda akwai qira'a shadda to wannan babu lafi amma dai yace bi dhammi sa'i to tana yawa kuskure ne yayi maimakon yace bi fathi sa'i to ko da ibnu jarir at-tabari ya faɗi magana an gane ko idan akwai kuskure cikin ta za a iya bayani a thumma idza ma waqa'a mu dawo cikin bayanin kalmomi ɗaya bayan ɗaya a cikin jalalaini kafin mu je cikin bayanin mas'aloli a thumma idza ma waqa'a yace halla bikum in ji mai jalalaini idan ya sabko gare ku amantum bihi kenan a thumma idza ma waqa'a al'azabu eh idan azaba ta zo amantum bihi za ku yi imani an gane ko ai Allah kenan amantum bihi ai amantum billahi awil azab ko ko za ku yi imani da azabar kaga dai yin imani da azabar dai bai amfani ba ku komai ba yace inda nuzulihi lokacin da azabar ta sabko wal hamzatu ita ko al hamza lil inkari don saboda musu an ka kawo ta li inkari ta'khiri saboda musun jinkiri fala yuqbalu minkum an gane ko ba za a karba muku ba domin suna son idan azaba ta zo a saurara musu ko ba haka bane sai Allah ya musu a'a in azabar ta zuwa babu zancen a jinkirta muku mun ji wannan da kyau fala yuqbalu minkum wa yuqalu lakum za a ce da ku al'ana shin yanzu tu'minuna za ku yi imani wa qad kuntum bihi tasta'jilun alhali kun kasance kuna gaugawa a kawo shi istihza'an saboda izgidi shi yasa akwai bambanci tsakanin ana da ikon abu an gane ko da ba a da iko idan mutum yana da bai wato in mutum bai yi abu ba ba shi ke nuna bai iya ba idan Allah bai kawo azaba ba shi ke nuna Allah ba zai iya azabtar da su ba dan adam ne kana iya wani kana iya mai wani ba za ka iya mishi ba ko ba ka bane amma shi Allah babu abin da ba zai iya ba inna Allah ala kulli shay'in to dan Allah bai kawo azabar ba ba shi ke nuna Allah ba zai iya musu azabar ba shine sun ka jahilta yasa da yawan mutane idan sun kaga wani bai wani abu sai su tsammanin ba zai iya bane a'a wani lokacin tana yiwa shi bai da niyya yi ne ko ko lokacin yin ne bai yi ba in lokacin yin yayi za a yi za a yi wannan shine don haka a thumma idza ma waqa'a amantum bih الآن وقد كنتم به تستعجلون شنقيطي أتكن أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن يتشي كافرين Allah ya bayyana a cikin wannan aya kafirai suna neman gaugawa a kawo azaba saboda kafirci da taurin kai kufran wa inadan yace idan sun kaga azaba za su yi imani yace to wannan imanin kuma da za su yi wajen lokacin da za su ga azaba lokacin da azaba ta halarto ba za a karbi wannan gare su ba kuma Allah zai musu musu a thumma idza ma waqa'a amantum bih da kuma abin nan al'ada waqad kuntum bihi tasta'jilun yace Allah ya bayyana irin wannan a cikin ayoyi masu yawa falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal كافرون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد أصيت قبل وكنت من المفسدين وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني بتوب الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يتي إلى غير ذلك من الآيات ayoyin da suke nuna kafirai suna neman a ɗauke azaba in ta saukace suna da yawa wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun qalu ya waylana inna kunna zalimin fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan hasidan khamidin ko ba ka nan bane fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin don haka ba za a saurara musu ba a wani lokaci to haka a nan duniya za su nema kuma ami a lahira za su yi za su nema ba sani ko mun fahimta ba za su nemi a dawo da su tunda azaba Allah can za ta bayyana kuma sai su dawo su ce a'a Allah a maida mu amma Allah ce wannan ba zai yiwa ba walau tara idh wuqifu 'ala an-nar فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون سيستنم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ماذا أسرر مصبا kaji shaki da ce dai ayoyin suna da yawa ya ce amma Allah ya yi istifna'in al'umma ɗaya azaba ta zo musu kuma Allah ya saurara musu akwai istithna'i kaga ka'idar tana da bi al istithna in akwai shi wace al'umma ce falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adhab al khizy fil hayati ad-dunya wa matta'nahum ila hin to su kuma me yasa aka saurara musu saboda Allah ya san tuban da za su yi na gaskiya ne Allah ya san za su yi tuba na gaskiya shi yasa Allah ya saurara musu amma sauran ina Allah ya san tuban mazuru na za su yi eh da kaji bahaushe ya ce tuban mazuru to lamari ya ɓaci Allah ya san ko sun ce ba za su yi imani na gaskiya ba an gane ko kenan asumma idza ma waqa'a amantum bih al'ana wa qad kuntum bihi tasta'jiluna alhali ko kun kasance kuna gaugawar a kawo muku azaba yanzu abin da ya muna saura cikin mas'aloli mas'ala ce ta al'ana abu na farko ta fuskar ƙira'at ko mu ce ta fuskar lugha abu na biyu ta fuskar ƙira'at yanzu duk karatun da kaka yi in ka zo kana tafsirin alkur'ani an ka tambaye ka an ka ce wai ita al'ana muke son a yi muna bayanin ta a larabce ya take a wace ga mutum yayi ya ce a'a kai kai dai al'ana haka dai yanzu ta kanuhi dai shikenan magana ta kare magana ta kare gidan wa ita al'ana ya take to bari mu ji abinda bari in dauko littafi guda uku bari in gani uku din sun isa uku sun isa na farko bari mu yi aiki da littafin al-itqan fi ulumil qur'an na imamu suyuti na biyu sai mu yi aiki da littafin ta'wilu mushkilul qur'an na ibnu qutayba na uku kuma sai mu dauko ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun nawa kenan to wadalla in za ka hodi ka hodi abu da hujja eh gakka ce kaza bari mu diba imamu suyuti mi yace game da wannan kalima ta al'ana a cikin al'itqan fi ulumil qur'an wajen fi ma'arifati ma'anil adawat allati yahtaju ilaiha al-mufassir mai tafsirin alqur'ani adawat yana bukatar ya san ma'anarsu idan bai san ma'anarsu ba kuma sai je yemi sai je hudu abin da ba daidai ba al'ana yace ismul lizamanil hadir suna ne duk da yake waɗansu sun tafi cewa matsayin harafi take za mu zo wannan bayani suna ne yana nufin yanzu zamanin da ake ciki wa qad yusta'malu fi ghairihi majaz amma in ka ji an yi amfani da al'ana ba yanzu ake nuhi ba yace to majazina yace wa qala qaumun waɗansu malamai sun kace hiya mahallul lizzamanaini tana matsayin iyaka ga zamani biyu ai adh-dharful dharful lil madi tana matsayin zamani iyaka na abin da ya wuce wa zarfin lil mustaqbal kuma tana da zarafi ga abin da muke yake min zai zo ma'ana an ce al'ana ta hada mudari'i da maudi tun daga can da ka fara har yanzu da ka zo sai sun ka game kak ba sai ko mun fahimta ba yace wa qad yutajawwazu biha amma qaruba min ahadihima ana amfani da ita ga ɗaya daga cikin abinda yayi kusa daga cikin su yace wa qala ibn malik ibn malik yace li waqtin hadara jami'uhu ita al'ana ana nufin lokaci wanda dukkan shi ya halarto ma'ana daga inda ake har zuwa inda an ka kawo gaba ɗai ta haɗa su ka waqti fi'lil insha'i halin nutq bihi aw ba'dhihi kamar yadda ake amfani da fi'lil insha wato kaga abu halin nutq bihi lokacin da za ka yi amfani ka kai furucin wannan kalima au ba'du kaji an kace al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa kaga al'ana khaffafa Allahu ankum yanzu ne Allah yayi muku sauki kenan lokacin na yanzu yanzu nan to shi ake magana an gane ko kenan sai zaman to daga can da har lokacin yanzu ba a sauƙaƙa muku ba to yanzu an sauƙaƙa kuma sauƙin ya ci gaba ya ce to kuma Allah ya ce faman yastami il'ana yajid lahu shihaban rasada cikin suratul jinni bayanin da aljannu sun ka faɗa ya ce qala wa zarfiyatuhu ghalibatun la lazima waɗansu ma sun ta yi cewa zarfiyya shi ba dole bace ba lazima bace ya ce wa ikhtulifa fi al allati fihi ita ko al da anka ce al'ana faƙila litta'arif al-huduri wasu ka ce tana nufin ta'arif al-hudur abinda yake halarce wa qila za'idatul lazima wasu ka ce alkin kawai an kawo ta na kana iya cewa ana kana iya cewa al'ana duk dai kana da damar wannan ka ji wanga da kyau to shi ko ibnu qutayba a cikin littafinsa ta'wilu mushkilul qur'an mi yace ibnu qutayba bari mu gani da yazo karkashin wannan yana bayani kan kalima ta al'ana sai yake cewa dan ya kawo ta babu tafsiru hurufil ma'ani wa ma shakalaha min al-af'ali allati la tansarif yace al'ana huwa al-waqtu alladhi anta fihi lokacin da kake a cikin shi wa huwa haddu zamanaini shine iyakan lokaci biyu da lokacin da ya wuce da wanda zai zo in kace al'ana to kai musu iyaka ban sani ko mun fahimta ba yawwa ya ce to kuma wasu malamai sun ce asluhu awan kenan asalin al'an awana ne an gane ko to sai aka yi hudhifat minhu alif sai an ka shahe alif wa ghayyirat wawuhu ila alif sai an ka maida wato wawun ta koma alif ina fata an fahimce ni to al'ana kenan kamar yadda malamai sun ka cewa sun ka ce to kuma wasu sun ka ce a'a asilinta fi'ili ce daga anani ana laka an taf'ala kaza lokaci yayi ka aikata abu ko ba haka nan bane sun kace to asalinta kenan asalinta daga fi'ili na sai ta koma suna kamar yadda yazo na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qil wal qal wa kasratu su'al ko ai an ce qil wa qal to kaga qil ai asalin shi mi fi'ili na daga qila ne sai ita ma ana sai kawai sun kamar da ta fi'ili kamar yadda larabawa suke cewa min shubba ila dabba shubba ila dabba kaga shabba kenan shine mi mutum ya tashi kenan sun ka ce mun kana saghiran fa shabba ila an dabba kabiran shi yasa Allah ce al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin al'ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun ai a fi hadha al-waqt wa fi hadha al-awan ana nufin a yanzu to kaji abinda wani na faɗo ga magana ibnu qutayba kuma na faɗa maka babi yanzu magana ta ƙarshe sai littafin addurrul masun shi ma ya kawo nashi bayanai bari mu kawo su daga nan sai mu wuce cikin mujalladi na farko an gane ko ya kawo wannan al'ana can cikin suratul baqara daga safha ta 431 yace da inda sun kace qalul ana ji'ta bil haqq yace mansubun bi ji'ta an gane ko da an kace al'ana wa huwa zarfu zamanin yaqtadi al hal yana nufin yanzu ya ce wa yukhallisul mudari'u lahu yana tsarkake mudari'i ya koma nashi da an ka ce al'ana kenan ya hana ya sa ya koma nashi kamar da Allah ce fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum ko ba haka nan bane yawa sannan kuma waɗansu daga cikin malamai sun ce ita al'ana li waqtin husira jami'uhu a'a tana da alaka ne da lokaci wanda an husira an sha makance dukkan shi au ba'dahu ko sashen shi kenan wasu na ganin in an ce al'ana lokacin ya tsaya wasu na ganin a'a in an ce al'ana yana yiwa kuma abin zai ci gaba kaga da an ce al'ana khaffafa Allah ankum ba ana nufin saukin ya tsaya daga yanzu ba saukin zai iya ci gaba mun gane wannan da kyau yawwa dan in ba haka ba ba za ka iya gane abin nan ba sannan ita aldinta wasu malamai sun kace ta lazimce ta waɗansu kuma sun kace alkinta ba ta lazimtar ta ma'ana alkin nan kamar ta allazita sannan kuma sun kace mabniyun na amma waɗansu larabawa suna cewa min al'ani ba su cewa min al'ana sai zaman to sun yi masa mi sun yi bina'in shi akan mi akan kasra kenan wasu laraba na su cewa al'ana wasu na cewa al'ani ban sani ko mun fahimta ba yawwa ya kamata ka fahimci wannan to almuhimmu dai akwai bayani can wato wajen qalul ana ji'ta bil haqq sai ka je ka duba zaka ga abin da shi mai ad-durrul masun ya kawo da sabanin da malaman lugu suka yi a wajen al'ana ji'ta bil haqq ma'ana ita al'ana ya take menene ma'anarta shin kullun tana zamantowa mabniya ko ko ba ta zamantowa abubuwa ne masu yawa wallahu ta'ala a'lam to a summa idza ma waqa'a amantum bih shin yanzu idan azaba ta abku za ku yi imani da ita ko ko amantum bihi za ku yi imani da Allah ko ko amantum bihi za ku yi imani da manzon naku tunda bihi yana iya ɗaukar manzo bihi yana iya ɗaukar amantum bihi za ku yi imani da littafin da an ka saukar muku amantum bihi za ku yi imani da Allah duk yana ɗauka eh kuma baka iya cewa babu wanda da domin ana cewa amana bil kitab آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله duk yana iya dauka da haka kaka ce kuskure na dan wani in kafa ne abin da ya saba mai sani ce ba haka nan bane ko ya ga maka amantum bihi ad-damir yumkin yarji ila Allah amantum bihi ad-damir yumkin yarji ila al-madha ila al-azab ko kuma kace amantum bihi ay ar-rasul li'anna al-iman billahi yastalzimu al-iman bir-rasul wal-iman bir-rasul yastalzimu al-iman billah mi kake son ka ce ka ce wai babu shi kai dai ka ce mutane sun yi kuskure ka ji daɗi al'ana shin a yanzu an gane ko wa qad kuntum bihi tasta'jiluna kun kasance kuna gaugawa a kawo azaba ai wannan wauta ce malam mu je aya ta gaba lokaci ya fara tahiya thumma qila lil ladina zalamu
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون هل تجزون هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون
القرآن كيرن القرآن كيرن توما دلّا na manta a cikin littafin at-tadribatul lughawiyya juz'i na biyu na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif wajen kalima ta al'ana akwai wani abu wanda yake yana batar da dalibi sai yace kaifa nu'ribu min al'ana fasa'idan an gane ko sai an ce min al'an fasa'idan daga yanzu har zuwa kuma gaba kenan za a ci gaba da yi ko ba ka nan bane sai yace to in ka zo sai ka ce min من الآن ظرف مبني على الفتح في محل جر بمن والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أفعل كان من الآن أفعل تو فصائدا الفاء الفاء عاطفة وصائدا منصوب على الحال من الضمير المستتر في الفعل المح في الفعل المحذوف والتقدير أفعل ذلك من الآن فأستمر صاعدا kaga min al'ana daga yanzu af'alu zan aikata zalika wannan min al'ana daga yanzu fa astamirru zan ci gaba da yi fa sa'idan zuwa abin da zai yi gaba asalin as-su'ud shine abu yana hauhawa ma'ana hauhawan lokaci to amma yanzu in ka zo ka iske wani kace mai mi ake nufi min al'ana fa sa'idan ya zama yin irabin shi sai ce a bai da irabi bai da irabi a in baka iya ba kuma dai kai karatu ثم قيل للذين ظلموا إن جاء الله sannan za a ce ga waɗanda suka yi zalunci za mu zo cikin at-tahrir wa tanwir ibn ashur yace thumma ma'tufatun ala jumlati qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw nahara an gane ko kenan atafina akan wato in atakum azabuhu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu wato abin nan ba qul ara'aytum ba an ce yace yace da su haka ba to qul ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ma'ana atafina akan abinda za a gaya musu abinda manzo an ka umurce su ya gaya musu ko ba haka nan bane mun taba yin wannan mas'ala kwanakin baya mun ka ce ko ina ana ya kaddara qul sai sun ka zaburo muna to nan ma ana ya kaddara qul inji ibnu ashu an gane ko wa thumma litarahi rutbi fa hadha adhabun a'zamu min al'adhab alladhi fi qawlihi qul ara'aytum in atakum adhabuhu bayatan aw nahara yace to kuma abinda a alaka an gane ko wagga azaba ta hi waccan azaba ba azaba ba guda bace yace mi yasa fa inna zalika azabad dunya an gane ko waccan azaba in ta zo ta duniya ce amma azabul khuldi da an ka ce sun maƙila lillazi na zalamu zuƙo azabal khuldi fa huwa azabul akhira ko ba karan bane ita ce azaba ta dawwama azabar duniya ai ba ta dawwama ko yace wa hadha a'zamu min azabid dunya wannan yafi azabar duniya girma falidhalika fadhalika mawqi'u atfi jumlatihi bi harfi thumma yace shi yasa ma an kai atafi da harafi na thumma ba a ce ba fa don mi don thumma tana nuna mi zuwa gaba idan sun ka mutu yanzu za su ga jahannama a'a akwai azabar kabari bayan azabar kabari akwai zuwa wajen hisabi bayan hisabi sai an kare sannan za su tai su shiga to shi sa an ka ce thumma qila lil ladina zalamu zuqu azabal khuld sannan za a ce da su annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab azabat to shi sa an ka yi shi inji ibnu ashur to mu zo zuwa ga kalmomi ɗaiɗaikun kalmomi cikin jalalaini sun maƙila lillazi na zalamu sannan za a ce da waɗanda sun kai zalunci zuku azabal khuldi ku ɗanɗana azaba ta dawwama an gane ko khalada ya khuludu ya dawwama ai allazi ta khuludu na fihi wanda za ku dawwama a cikin shi Allah kai muna tsari ya ce to sun maƙila lillazi na zalamu zuku azabal khuldi hal ya ce ma wato kai hattara shi da hal da hurufun nafi in kaga illa ta zo bayansu sai su koma nafiyu kaga nan hal asalin ta tambaya ne ko ba ka tambari to hal ba kullun take zuwa ga tambaya ba ma'ana ta neman sani wani lokaci sai ta zo da hal tambaya ce ta tabbatarwa mu rike ga da kyau tambaya ta bi yanzu Umar Abdullahi idan mutum yace hal ai yana bai san abu ba hal jaa Ahmad hal jaa Muhammad yana nuna yana tambaya ne ko to amma Allah ce hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura shin lokaci ya taba zo ma dan adam wanda bai zamanto wani abu wanda ake ambaton shi tabbata ya zo mai don canda babu ka Allah halice ka mun gano wannan to kuma hal in ta zo illa ta zo bayan ta sai ta koma nafiyu da an ka ce hal kaji ya ce ma ai bi ma'ana ma annafiya ma tujzauna ba abin da za a sakan muku da shi illa sai jaza'a kenan sakamako ya ce bi ma kuntum taksibun na daga abin da kun kasance kuna aikatawa kaga in baka fahimci larabcin ba ya za a yi kai bayanin da za a ganewa sun maƙila lillazi na zalamu zuƙo azabal khul sannan za a ce waɗanda sun kai waɗanda sun kai zalunci ku ɗanɗane azaba ina fata ana fahimta ta zuƙo azabal khul kuimi ku ɗanɗane azaba wadda take wato ta dawwama namanta a wajen kalima ta al'ana malaman har da alƙur'ani sun kace ta zo ne a wuri nawa ta zo ne a wurare guda bakwai wuri na farko qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'aluna wuri na biyu wa laysat at-taubatu lil ladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an kaji wuri na biyu wuri na uku al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa wuri na hudu thumma idha ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jiluna wuri na biyar al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidina wuri na shidda qala ma خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ورينا بكوي وأنا كنا نقعد منها مقائد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا mun ji wannan da kyau al'ana in ka duba ita ce ƙira'a ta jamhur amma wasu daga cikin malaman tafsiri wato malaman ƙira'a ƙira'a ce shadda sun karanta al'ana in ka ce al'ana asalin shi a al'ana ne to amma sai an kame hamza biyu guda sai an shiga da an ka ce al'ana ya zan mi tambaya amma ƙira'a da ta zo al'ana ya kawo ta cikin addurul masun ma'ana ba tambaya ce ake yi ba al'ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun sai zaman to babu tambaya mun gane wannan da kyau to wato sun maƙila lilladina zalmu zuqu azabal khuld za a ce wanda sun kai zalunci ko dandane azaba ta dawwama hal tujzauna illa bima kuntum taksibun shin ana sakan ka muku ba daga abin da kun ka aikata ba malaman har da alqur'ani sun kace cikin qur'ani bima kuntum guda 29 ne fi ma kuntum kuma guda biyu ne bima kuntum rike da kyau ha bima kuntum 29 fi ma kuntum guda biyu shikenan magana ta kadi mun gane ko to a nan abu na ƙarshe wanda za kafin mu je aya malam ya karanta mana aya ta ƙarshe azalamu na Allah bai ce sun maƙila lahum zuku azabal khuldi ba mi yasa saboda zalamu a nuna maka illar da ta sa an kai musu azaba ta dawwama in tabe kaga ya ce allazina zalamu dama yana daga cikin ma'anar silatul mausul yana daga cikin abin da ke sa a kawo shi illar da ta sa an kai abu innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun limadha la yu'minun li'annahum kafirun an gane ko innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum جنات الفردوس نزلا لماذا كانت الجنات الفردوس نزلا لإيمانهم سيسكا أنكو الصلة ينا دقا تكين حكم نسنا استخدام اسم الموصول في القرآن الكريم mun ji wannan da kyau to zalamun nan ya nuna zaluncin su shi yasa zaka ga duk inda Allah zai kawo hallakar da mutane ko yi musu azaba sai a kawo mi zalamu kaje ce wa kam min qaryatin أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين كاجي دليل ليس أنكر كدسو وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم آخرين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم dole sai zaluncin nan ya zo shi zaluncin kuma nan kafirci yake nuhi ba irin wannan zalunci ba domin zaluncin da bai kai kafirci ba da shirka ba zai dawwamar da dan adam a cikin azabar Allah ba a ranar tashin alkiyama mun ji wannan da kyau yawwa malam mu karanta aya ta karshe wa yastanbi'unaka
ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين
to kaji dai ibnu ashur yace hadha hikayatun min hikayatu fannin min afanini takdhibihim Allah ya ƙara kawo labarin wani nau'i nan fanni ba irin wancan fanni ba da ake kira ar da faransanci an gane ko yana nufin Allah ya kawo wani nau'i daga cikin nau'ukan ƙaryatar da famarratan yatazaharuna bistibta'il wa'adi wani lokacin suna ganin an yi jinkiri ba a kawo ba istighfafan bihi dan yi izgili an gane ko wa marratan wani lokaci yuqbiluna ala rasul sai su zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi suratul mustafhimi a cikin sura ta mutum mai neman sani at-talib mai neman ilimi fayasalunahu sai su tambaye shi a hadhal azabul khalid shin wai wannan azabar da anka ce zai tabbata azabul akhirah hakkun shin wai ko lahira ga wai azaban nan wai da an ka ce in an shiga wuta din nan za a dawwama wai wannan azabar akwai ta kaji abin da suke tambaya suna gaugawa a kawo ta kuma suna yin shakka da wani abu da haka sai ka ɗauki wannan gaugawar da suka yi da abin da ke sawa a kawo ta sai kai maudu'ul qur'ani mun dan tabo shi fi'ili ne na ajila ya ajalu ka shine mi gaugawa dama dan adam cikin ɗabi'a shi akwai mi akwai gaugawa khuliqal insanu min min ajal wa kana al-insanu ajula to wa yake gaggawa a kawo azaba su ne kafirai ina ayoyin suke sai ka kawo su yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha ko ba haka nan bane yasta'jilunaka bil azabi wa inna jahannama la muhitatun bil kafirina da sauran ayoyin sun ka nuna wa idh qala allahumma in kana hadha huwa al haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adhabin alim wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al hisab wa yaquluna mata hadha al wa'du in kuntum sadiqina ko ba haka nan bane a kawo azaba qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin sannan wata amsa an ka basu a cikin alqur'ani kaga sai ka hada maudu'in ka gaba daya sai ka fitar da shi abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure a matsayin mu na ƙananan ɗalibai Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh